والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sare haduwar mu a wannan safiya ta lahadi 26 ne ko ga watan rabi'in al-akhir wanda kuma shine 15 ga watan biyu na shekara ta 2015 hijira kuma 1436 ne ko a ci gaba da darasinmu na sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafin ar-rahiq al-maktum za mu tashi har yanzu a gazwatul ta'if mun fara shi darasin karshe can da ya gabata mako biyu kenan yau za mu tashi inda yake cewa wa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka ne yawo ghazwatu ta'if dai imtidadi ne wato dori ne da ci gaba na yakin hunain bayan gama gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama da yakin hunain sai kuma ya samu labarin mutanen ta'if sun shiga garinsu sun buya a ciki kuma sun lullufe ganuwar garin shine ya zo ya sa musu hisabi wato ya sa musu aka yi talalar garin ba mai fita amma har abin ya kai ga aka haƙura aka tafi sakamakon yadda suka tsare wurin kuma suka damu musulmi da harbi da kibiya duk mun yi wannan to sai ya ce wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka juz'in min siyasatil harbi kamar wani bangare na siyasa ta yaƙi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a bi qat'il a'nabi wato kawan bayan ya ce ka juz'in min siyasatil harbi li ijla li ilja'il aduwi ila istislam wani bangare ne na siyasar yaƙi domin tilastawa abokin gaba ya sallama ya saranda ya miƙa wuya to annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarni bi qat'il a'nabi wa tahriqiha cewa a yayyanke inabi kuma a kokko ne inabin garin domin babban abin abincin mutanen garin da suke ji da shi harkar kasuwancinsu da abinci akwai inabi domin dama asalin ta'if kamar da malam ibn hajar ke cewa ya ce fi ma kila cikin abin da ake cewa shi ma bai faɗi isnadi ba asalin ta'if an samu garin wannan suna ne lokacin da aka halaka mutanen assarim wanda Allah maɗauki ba mu labarin su a suratu nun ko ashabul jannati wannan aljanna din tasu gonakin nasu masu kyau da suke damuwa da su har suka yi watsi da addini ai Allah maɗauki ya umarci ya umarni aka halaka su to da yake har yake cewa fa asbahat kasarim to wannan wurin da aka mala'ika jibril aka sa ya ciccibo shi kamar fai da ibn hajar ke cewa a fatuhul bari ya ce fi ma kila aka ciccido garin gaba ɗayansa domin gari ne mai ni'ima da gonaki da abin da binai da inabi wurin sanyi sanyi kamar da taɓa gaya mana ran to ciccido garin aka gaba ɗaya shine Allah madaukaki ya umarce shi ya zagaya da garin akan ɗakin Ka'aba shine ya tsawafi da shi yasa ake ce masa at-Ta'if sai aji shi a inda wannan ta'if din ta gari ta yanzu take haka suka ce kamar da ibnu hajar ya faɗa ba ni na faɗa ba kuma yace fi ma kila yau to tun da garin dama ga wannan irin ni'ima da take ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kona inabin garin a kuma yayyanke shi fa qata'a al muslimuna qat'an zari'an sai musulmi suka yayyanke inabin garin yanki marar kyan gani kuwa suka yi kace-kace da shi fasa'alathu thaqifu sai su yan kabilar thaqif mutanen garin suka roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yada'aha lillahi warrahimi don Allah don kuma zumuncin da ke tsakani fatarakaha lillahi warrahimi sai bashi yace ku kyale su ya bari don Allah don kuma zumuncin da ke tsakaninsu don haka ba a gama duka ba amma dai an kone da yawa ونادى مناديه صلى الله عليه وسلم sai mai shela mai yin yekuwa a madadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yekuwa ayyuma abdin nazala min alhisni wa kharaja ilaina fa huwa hur duk wani mutum da ya fito daga wannan ganuwa ta ta'if ya taho zuwa gare mu ya dawo cikin mu fa huwa hurrun to intacce ne ba za a kama shi a matsayin ribatattun yaki ba fa kharaja ilaihim thalathatun wa 20 rajulan a lokacin mutum 23 suka fito kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan riwaya sahihi tana na cikin Bukhari fihim daga cikin wannan mutum 23 akwai Abu Bakrata akwai Abu Bakra Nufai ibn al-Harith daga cikin sahabbai a tasawwara hisna taif ya hau saman shi wannan ganuwa kama ya ɗab ya hau saman ganuwar wata dalla minhu kuma ya gangaro shine ta dalla tasawwara shine hawan saukowar kuma ta dalla ya gangaro ya yo ƙasa ya sauko minhu daga saman wannan ganuwa bi bakratin mustadiratin yustaqa alaiha da ya sunan wannan abin da ake sa kan kankare dan katako da ake dore igiya a kai saukin jawowa gwargware kuke ce masu komi gwargwaro ne ko to shi ake ce ma bakra sai ya samu wani irin wannan wanda ake amfani da shi sai ya zauna a kansa sai gangaro daga saman ganuwan ya sauko ƙasa to wannan da larabci dama wannan abin na kan rijiya sunansa bakra to shi ne ake sa masa abu bakrata asalin sunansa kenan abu bakrata yau to shi ne sai yake cewa fakannahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aba bakrata tun daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa wannan alkunya yake ce masa abu bakrata fa'ataqahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanta su wa dafa'a kulla rajulin minhum ila rajulin min almuslimina yumawwinuhu ya ɗauki kowanne ɗaya daga cikin mutum ashirin da uku nan ya miƙa shi zuwa ga wani daga cikin musulmi yumawwinhu ya taimaka masa wajen harkar abinci da taimaka masa dai wajen bukatunsa na yau da kullum fashaqqa zalika ala ahli alhisn su mutanen da suke cikin ganuwar sai wannan abu yayi musu tsanani mutum 23 daga cikin su an rage su har sun koma gun musulmi mashaqqatan shadidatan yayi musu tsanani tsanani mai wato girma kuwa wannan fassarar ta bakra din ka duba lisanul arab shi ya bayyana wannan ma'anar bakra din yace walam ma qala al hisaru wasta'sa al hisn yayin da wannan wato talala da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu yayi tsanani yayi tsawo kai wasta'sa al hisn haka ne ko kuma sannan ganuwar ta wahalar a haura a shiga cikin garin a yaƙe su shine ista'sa abu ista a sa ma'ana ishtadda wa sa'uba yi maka wahala ana cewa maradun musta'asib ciwo wanda ya gagari mai shi an yi magani an yi magani har yanzu bai warke ba shine ma'ana to wannan kuma ganuwa an yi kokari a hau an yi kokari a hau a auka cikin garin a yaƙi mutanen ta gagara kuma sannan ta lalar da aka yi musu lokacin ya yi tsawo wa usibal muslimuna bima usiba kuma an samu musulmi da abin da aka same su na musibu min rashqin nibali na wato ruwan kibau da aka yi musu wa sikakil hadidi almuhma da kuma garma abin da ake amfani da shi dai wajen noma haka suka fasara shi ne wannan sikakil hadid asalin sikakil hadid yanzu ana amfani da shi wajen rail hanyar railway shine sikatul hadid to abin nan karfe da ake amfani da shi wajen abin nan noma aka kona shi ya yi jajawur to shi ne aka rika harbo wa musulmi a kansu banda kibiya da ake musu ga kuma manyan karafa da aka sa su cikin wuta suka yi jajawur da zafi kaga me zai aukar wannan ta'adi mummuna zai yi a cikin jikin dan adam musamman to tare da wannan abu wa kana ahlul hisni qad a'addu fihi ma yakfihim lihisari sanatin su ko mutanen wannan ganuwa su mutanen garin ta'if kenan sun yi tattalin da kayan abinci da ruwan sha da abin duk da za su bukata sun tattala kayan shekara guda ne don haka inda za a zauna shekara guda a zagaye musu gari ba mai fita tsaf za su zauna lafiya kuma ba komai to dama garin da bine ne da inabi sun tare abinsu sun aje ba wani gari za su je ba kasuwar da za su je ta wani ƙauye su sayo kayan abinci suna da shi komai a cikin gari to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga haka istashara rasulullah sallallahu alaihi wasallam naufal ibn muawiyata ad-dili sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawarci naufal dan muawiya ad-dili fa qala sai ce shi naufal din ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kake gani yanzu ga wannan mutanen sun riga sun katange kansu a wannan gari nasu cikin wannan ganuwa ba yadda zamu da su kuma ga irin abin da suke harbo mana daga saman su a daga nan a saman mu me kake gani faqala sai shi naufal ya ce hum tha'labun fi juhri kir abin nan wato dila ne a cikin rami abin da zan kwatanta maka da su shine dila ne ya shiga raminsa sa shi ku dila a raminsa in a ƙamta alaihi a haka ne ko a haftahu in ka zauna ka jira shi to za ka kama shi ma'ana lokaci zai yi zai fito wa in taraktahu lam yadurrak in ko ka kyale shi ba zai cutar da kai ba don haka kenan ba ka da wani abu da za ka yi masa sai jira to shi ko wannan jiran zai yi tsawo tunda sun tara kayan abinci na shekara guda ka ku shekara guda wa zai iya haƙuri da ita shi kuma dila mai haƙurin daɗewa ne a cikin ramunsa kun gane kwatancan mana don haka ba ka sa ran cewa za su fito da wuri amma kuma in ka kyale sun ba abin da za su yi maka yanzu to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wannan shawara wa hina idin a wannan lokaci azama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala raf'il hisab sai ce shikenan a ɗauke wannan zagaye da aka yi musu aka zagaye garin na talala da aka yi musu warrahil ita kuma a kama hanya a tafi فأمر عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر شي عمر بن الخطاب فأذن في الناس يشي لتكن متاني إنا قافلون غدا إن شاء الله يا جماعة gobe in sha Allahu gari na wayewa to za mu tafi za mu bar wannan wuri fafaƙula alaihim sai abin yi musu nauyi su sauran musulmi wa suka ce nadhhabu wala naftahu yanzu haka zamu tafi ba zamu bude wannan garin ba ba zamu ci nasara akan sa ba ba yaki shikenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ughdu alal qitali shikenan ku wayi gari gobe akan yaki ma'ana Allah kai mu gobe in gari ya waye ayi yaki kar a tafi tunda dai ba kwa so a tafi fa gadau aka wayi gari akan wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa to yaƙi ne fa asabahum jirahum aka ji musu launi kuwa marar kyau su musulmi abu bai ƙara daɗi ba fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna qafiluna gadan insha Allah to gobe dai zamu tafi fasurru bidalika sai kowa ya farin ciki wa az'anu suka yi da'a shine suka bi suka yi biyayya ga abin da ya ce وجعلوا يرحلون suka fara tafiya kowa fara kamawa ana tafiya wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadhhak annabi sallallahu alaihi wasallama yana musu dariya an ce muku kun ki gashi nan yanzu kun dandana kun ji da jikinku sufyan da ya rawaito wannan a wata riwayar kamar da ya zo shi ma a cikin bukhari yake a wata riwayar ko in ce mai riwayar daga sufyan ya kokonto yadhaku ne ko tabassama a wata riwayar fata bassama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi yake cewa to ai gashi nan an ce muku ga yadda za ku yi tun shekaran jiya kuka ce yaki akan yaki kuma ga abin da ya same ku amma da yanzu tunda kun karba to mu tafi to shine aka fita wallan martahalu wastaqallu yayin da suka tafi kuma suka koma gefe guda kowa ya sauka daga inda yake qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai ba yayin da suka kama hanya wasu takallu kowa ya hau abin hawansa nan abin da ake nufi kenan yawwa istaqalla ya hau kan abin hawansa yayin da suka hau kan abin hawansu qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qulu to ku ce ga addu'ar da za a in za a koma gida in kai tafiya a cikin ta yana cewa ku ce aibuna ta'ibuna عابدون لربنا حامدون آيبون مو masu komawa ne ta'ibuna masu tuba ne abiduna masu bauta li rabbina ga ubangijinmu kuma hamiduna masu godiya ne da yabo gare shi waƙila wasu kuma suka ce ya rasulallah ya manzan Allah udu ala thaqifin ka yi wa mutanen thaqif addu'a mana mummuna ce mana udu ala mun san bambancin da mai ko in an ce udu li kai wa wani addu'a ta alheri udu ala kai masa mummunar addu'a sai sahabbai suka roƙi wannan mutane da suka bamu wannan wahala suka ki fitowa muka kasa samun nasara akan su kai musu addu'a mu mummuna fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ba da amsa ya ce ba zan mummuna ba sai kawai ya ce Allahumma hdi faqifan wa ati bihim ya Allah ka shiryar da faqifu wato su yan kabilar faqif kuma ka zo da su ma'ana Allah ka kawo su su dawo musulunci ma'ana kenan wannan ita ce addu'a da yi kuma haka Allah ya karba da kansu suka zo suka tuba suka musulunta aka tafi tare da su a musulunci kismatul ganaim wannan duk kun ga yana nuna mana wani lamari dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dama inda addu'ar zai yi yayi addu'a Allah sanya masa komai yadda yake so haka ne ya roki Allah ya Allah ka sa duniyar nan ma gaba ɗaya kowa ya bi musulunci gaba ɗaya mu zauna lafiya amma tunda a sunnar Allah ya tsara haka ne cewa mutane wasu za su yi imani wasu za su kafirci wasu sababin su na shiga aljanna shine karbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din bayan an sha wahala kuma sannan ya koya mana in babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ya za mu shugabantar da tsarin rayuwar mu sai aka hada mu da abin da kullum nake gaya mana dinnan al asbab al kauniyya al asbab al kauniyya da su aka hada mu tare da tawakkali al'asbabul kauniya su ne natural tsarin yadda rayuwa take tafiya haka aka bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiya a tattali ayi tattalin makami ayi shiri ayi gogayya a ci nasara wata ran a fadi wata ran a ci nasara to wannan yafi koyar da mutane da tarbiyya ma in komai addu'a za a yi ya faru to mutane ba duka kowa zai ga kawai girman bangaren mu'ujizan ne ko sannan kuma musuluncin ba zai zama za a ba za a fahimci cewa mutane ɗau'an suka karɓi musulunci ba sai a ga cewa kawai abin nan yawan mu'ujizan ne sa aka karɓa amma kuma musulunci har yanzu a bar shi mutane su fahimce shi ta hanyar ɗabi'ar yadda yake shi ma ya fi shi sa in ka kula duk mutanen da suka karɓi musulunci bisa ƙana'a ta hanyar gamsuwa da shi to sun fi yin sa yadda ya kamata amma wanda aka haife shi ciki da wanda yake ga tilasta masa aka kawai hali ne ya zo ya kama an fi samun matsala tare da su haka ne ko ba haka bane amma wanda ya karanta ya yi bincike ya yi kwakwale aka gogayya da shi sannan ya fahimci abin to sai ka ga galibi dai ai halin galibi ba koyaushe ba an fi samun istiqama tare da su Allah shirya da mu baki daya to sai qismatul ganaimi bil ji'rana ko al ji'rana dai ya zo raba ganima a garin ko ƙauyen ko gefen ji'in rana ولما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفع الحصار عن الطائف yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo bayan an dauke wannan zagaye na talala da aka yi wa su mutanen Taif ko garin Taif makasa bil ji'rana ko al ji'rana haka shi malamin ya zaba ya faɗa mal ibn qayyim zadul ma'ad ya yi amfani da alji'irrana kamar da ya ce akwai wancan inda akwai wannan duk ne ma'ana shadda akan ra'u kan abin nan ainin kuma da kasara alji'irrana nan kuma ya sa alji'irrana duk ɗaya ne kamar da malam hafiz ya faɗa a cikin fatul bari to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wannan wuri ji'irana ko alji'irrana bid'a asharata layla kwana wajen goma sha wani abu la yuqassimu al-ghanaim bai raba ganimar ba ga ganima an tara ta wuri guda kuma aka zauna har kwana goma sha wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam bai raba ba wa ta'anna biha yana bi a hankali da wannan raban ganima shine ya ta'anna ba gaggawa yabtaghi an yuqdima alaihi wafdu hawazin yana jiran tawagan nan ta kabilan hawazin su zo masa ta'ibina suna masu tuba fa yahrizu ma ma faqadu dan su samu abin da suka rasa abin da aka samu da aka yaki da su su kabilan hawazin wannan kabilun larabawa ai sune dama mun san manya-manyan abokan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci kashi nawa ne yadda malamin ya gaya mana da makaranta muku manta ba akwai mushrikan maka gefe daya ko akwai yahudawa a madina sannan kuma akwai manyan kabilin nan daban-daban na cikin dazuka na sahara manyansu su ne kabilan hawazi wanda aka yi ta yaƙe-yaƙe da su da ya gama da yahudawa a madina aka zo fatuhu maka aka gama da mutanen maka mun gane wannan kuma sai shine aka taho aka yi wannan babban yaƙi a hunain da waɗannan hawazi mun fahimci wannan tunda a ƙarshe ai kun ga ba kashe su gaba ɗaya aka yi ba an rabu da su bayan an yi abin nan sun wa'al da musulmi a ƙarshe kuma aka ci nasara amma kuma ba su musulunta ba to sannan aka taho ta'if to shine annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama da ta'if wannan ganima babba da aka samu daga waɗannan kabilu na su hawazin abin nan dukiya mai yawa sai zauna ya ajiye bai raba ba yana sa ran za su zo su tuba dan in an tashi rabon ganima su ma su samu dan su samu wani abu daga cikin abin da suka rasa wanda shi kuma wannan wata dabara ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ga mutane dukiyarsu sai aka samu a wannan yaki sannan kuma bayan an raba ta su zo su musulunta kaga za a ji damuwa ga dukiyarsa suna kallo a hannun yan uwansu musulmi yanzu su ma sun musulunta duk da cewa kuma hakan abin yanzu ya faru ba su zo ba din sai da aka raba ganima to shi kwaɗayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar a raba ganimar har yana sa rai yana ji a jikinsa cewa insha Allah wannan mutanen za su tuba za su zo Allah ta mun fahimci abu to sai yake cewa walakinahu lam yajihu ahadun haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira kwana goma sha wani abu amma babu wanda ya zo daga wannan kabila ta hawasi fa bada'a bi qismati mali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara raba wannan dukiya ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف مكة dalilin da yasa yayi wannan rabon ganima shi kuma liyuskita dan ya rufe bakin almutatalli'in masu sa rai an fara hangowa to yaya ne har yanzu ka san mutum da dukiya yawa min ru'asa alqaba'il daga waɗannan manya manyan kabilu da wanda su sun musulunta wa ashrafi makka da kuma manyan garin makka mun san manyan garin makka suna nan an taho da su da mutum dubu biyu ko aka taho wannan fitowa da mutum dubu goma na manzo Allah sallallahu alaihi taho da su daga Madina suka zama dubu goma sha biyu to manyan makka din nan kun san basu dade da musulunta ba tunda basu dade musulunta ba abin harkar dukiya tana nan har yanzu a zuciyarsu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bari dai ya rufe musu baki a raba ganiman nan dan a huta tunda ba a taba samun ganima mai yawanta ba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ganima din daga fa kana al mu'allafatu qulubuhum awwal man a'ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam farkon waɗanda ya baiwa dukiyar nan sune waɗanda ake rarrashin zuciyarsu sune wanda ya musulunta bai dade da musulunta ba musuluncin bako ne a zuciyarsa ana so a zaunar da shi har yanzu a musuluncin ana tsoron in ba a bashi ba kila a tada balli kila ma iya komawa ya bar musulunci to kaga waɗannan akwai buƙatar a tattalo su a kawo su kusa da kusa don haka su ya su ya fara baiwa wannan ganima bil ansibati aljazila da rabo wanda yake mai yawa aljazila jam'in jazil jazil ma'ana kafir ma'ana rabo mai yawa a aqa aba sufyana bari ku ji ya fara baiwa abu sufyan inda shine babban mutanen maka a lokacin kuma sannan ga abin da ke cikin dama zuciya mutumin da ba daɗe da kwace masa mulkin garinsa ba ko to ya karɓi dai musulunci mun san kuma yadda ma abin ya kasance to shine ya bashi arba'ina uqiya wa mi'atan min al-ibil uqiya ta azurfa guda arba'in da kuma raƙumi raƙumi har guda ɗari ta wannan ganima da yawa take raƙumi ɗari mutum ɗaya aka baiwa faƙala sai ce ibni yazid ɗana fa yazidu nisa akwai yazid wan mu'awiya yayansa ne shine wanda ya fara zama gwamna a sham bayan ya rasu ne shine zamanin umar umar shi ya tura mu'awiya ta bin abi sufyan daga baya sakamakon tun da dama dan yayansa ne gwamna mutane har suna masa lakabi da yazidun khair mutum ne mai alheri kuma mai natsuwa mai bautar Allah subhanahu wataala mutumin kirki ne salihi sosai ana yaba masa zamanin abubakar sai tura shi a matsayin gwamna a sham bayan an ci nasara a kan sham to sai shi abu sufyan baban sai yake cewa to dana fa yazidu fa aqahu mithlaha shi ma sai ya aka bashi kwatankwacin yadda aka ba babansa fa qala yace ibni muawiya dana muawiya shi ma fa aqahu mithlaha shi ma aka bashi irin wannan kwatankwacin wannan wa aqa hakim ibn hizam aka ba hakim ibn hizam shi ma mi'atan min al-ibli laqumi guda 100 thumma sa'alahu mi'atan ukhra sannan shi ma ya roƙi a ƙara masa aka ƙara masa sallallahu alaihi wasallama kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa atahu iyaha shi ma aka bashi wa aqa safwan ibn umayya safwan dan umayya dan wanda umayya ne umayya ibn khalaf kun san manya manyan masu abu gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ɗansa ne wannan to yana cikin manyan maka to ya musulunta don a ja hankalinsu su zauna a musuluncin sosai aka ba su wannan rabo da yawa na dukiya kuma da aka ba su haka aka samu nasara ka rabu da mutumin da ka kwace wa mulki kuma gashi ko ba haka bane a mutu wannan zancen mutumin da ko ba kwacewa ba a ce da yana kallo da idansa da shi ne shugaba yau ba shi bane yau kuma kai ne to akwai bukatar tallafa masa da abubuwa in ba haka ba zai shiga wani hali saboda ya saba da irin waccan rayuwa da jin daɗi da jagorancin mutane yau ka kwace komai to shine sai wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu wannan wa aqa safwan ibn umayya mi'atan min al-ibli shi ma aka bashi raqumi 100 thumma mi'atan thumma mi'atan sannan aka ƙara masa 100 kuma aka ƙara masa 100 shi din dai kaza fi shifa'i wannan haka yake a cikin ashifa na wato al-qadiyya la'alla rashin isnadin ne sa ya faɗi wannan don a wasu a ruwayoyin ruwayoyin da suke cikin bukhari babu waɗannan nasu magana su abu sufyan din illa al-aqra ibn habis shine aka faɗi nasa da irin i'tiradin da al-ansar suka yi da cewa su ya ba a ba su ba za mu zo mu ji yana nan amma shi na wannan a cikin littafan sira shine suka kawo wannan na su abu sufyan to shi ne nan shi yasa kun gani anan sai ishara zuwa a littafin ashafa na alqadi iyad ibn musa al-yahsubi anan wannan magana take wallahu alam bi bi sihhatiha sai ce wa aqa al-harith ibn al-harith ibn kalda mi'atan min al-ibl al-harith ibn al-harith ibn kaldata shi ma aka bashi raƙumi 100 kowa zai ce kai wannan raƙuma da yawa ku suke ko وكذلك أعطى رجالا من رؤساء قريش هكا أكا كلا دي دي دي دي, دي من يمزن قريشاوة كوني أكا باشي وغيرها مئة مئة من الإبل ثم لقمي دلي دلي وأعطى آخرين sauran kuma mutane waɗanda ba manyan gari ba aka ba su hamsin hamsin to a nan idan mutum zai duba kai mai da malamin ya ambata wani zai ce to ya ba a yi rabon daidai wa daida ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai shugaban adalci ne da sai rabon daidai wa daida to shi adalci kamar yadda yake ma'anar adalci shine sanya komai inda ya dace annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya duba shine muhimmancin waɗannan mutanen da ba su daɗe da musulunta ba a ja hankalinsu tun da su manya ne sun saba da fantamawa sun san daɗin dukiya a ja hankalinsu ta hanyar a ba su dukiya mai yawa fiye da sauran ya fi muhimmanci saboda su zauna a musulunci domin asalin abin da fadan musuluncin nan ake yi saboda musuluncin nan aka fito aka yaƙi yaƙen nan to musuluncin ya samu nasara har sun miƙa wuya sun sallama in aka ba su wani abin duniya za su ƙara tabbata a musuluncin to wannan ya fi musu amfani ya fi wa musulunci amfani ya fi wa musulmi amfani da a zo a ce to kai daidai wa daidai za mu raba su ga waɗanda suka yaƙe su suka kwace musu dukiyan nan an ba su rabo daidai wa daida da nasu su da aka kwace musu nasu da shugabancin da abin din wannan abun zai iya shigar da wani abu sai su iya komawa masu fasa musulunci wanda bai dade a musulunci ba ku duba ku gani yanzu a irin halin da muke ciki yanzu ba a samun irin wannan mutum nawa mutum nawa suke zuwa suna bin masallatai a taimaka musu sun musulunta daga ya rasa aiki sai ku ji an ce ya koma saboda me galibin waɗannan ba an kana'a suka gamsu da musuluncin ba ba karatu suka ba masu bincike bane galibi jahilai ne suka ga wani abu ya ja hankalinsu la'alla kyan halin musulmi ko ya zauna da wani ubangidansa musulmi ya ji daɗin mu'amala sai sai shi ma bari ya musulunta ba musuluncin ya fahimta a rubuce ba an kun fahimci wannan akan samu wannan in ya zo ya ji abin ba daɗi nan da nan sai ya koma amma in ya samu aiki ya samu aure aka mai da shi mutum a cikin mutane sai ku ya zauna ya kwantar da hankali wannan dai a ɗabi'a dan adam kuma gwargwadon hali gwargwadon hali wani lokaci guda yana musulunta ya miƙe wani kuma ba zai miƙe ba sai an masa wannan to yin haka din ba laifi bane kuma shi ma bangare ne na adalci to shine wannan aka ba wasu 50 50 wa 40 40 wasu kuma 40 40 hatta sha'a fi nasi har sai da magana ta yadu a cikin mutane anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'an ma yakhafu al-faqra aka yi ta cewa kai yau fa muhammadu yana raban dukiya irin raban wanda baya tsoron talauci wanda baya tsoron talauci in yana bada dukiyarsa ya yake wannan kyakkyawan misali ne na mutumin da ya iya yake bada kyauta kuma zuciyarsa daya ma mutumin da yake bada kyauta kuma yana tsoron talauci ya yake yi ai kadan yake ba saboda kullun tsoronsa kada ya kare wanda ko baya tsoron abin ya kare haka kawai zai ta bayarwa haka zai ta bayarwa bai ma kare ba bari ku ji har yadda abin ya auku yace wato wanda ma ya khafu al-faqra fazdahamat alaihi al'arabu to sai larabawan ƙauye fa suka yi masa cincirindo aka zagaye shi dandazan jama'a ya zagaye shi shi aka yi masa izdihami aka yayibe shi aka wato zagaye shi da jama'a da yawa ya tsalubuna almala suna neman dukiya hatta ruhu ila shajara annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa abawa na kaza sai aje a bashi abawa na kaza don ku gaba sun da raƙumi ba a hannu ake riƙe shi ba kuɗi bane da za a ɗauka ana yin haka a miƙa kaza a miƙa kaza zai bada umarni larabawan ƙauyen nan suka zagaye shi har sai da suka tilasta masa jikin wata bishiya aka matse shi a jikin wata bishiya sallallahu alaihi wasallam kun san laraban ƙauye fa sai hakuri ɗabi'arsa yau yana yin baya a hankali yana yin baya suna ƙara matsawa ana tura shi ana tura shi ni ba aban ba ni ba aban ba kun san kuma mutum da dukiya sai da suka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikin wata bishiya ya jingina ya tsaya to shine yake cewa menene yawa fantaza'at rida'ahu haka ne ko yawa har rida'uhu ya kamata fantaza'at rida'uhu har sai da mayafinsa ya fisge ya faɗi sallallahu alaihi wasallam faqala to a lokacin yake cewa ayyuhan nas ya ku mutane ruddu alayya ridai ku dawo min da mafina fa wallahi fa wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda numfashi na ko rayuwata take hannunsa law kana indi adadu shajari tihama na'aman inda da ina da a ce ina da na'aman dabbobi shine na'am ba ni'am ba raƙuma a ce adadin su ya kai adadin bishiyoyin ƙasar tihama area ce a hijaz ana ce mata tihama da a ce akwai wannan adadi na bishiyoyi na bishiyoyin tihama a ce duk gaba ɗaya dabbobi ne zan ba ku su ya ce laƙasamtuhu alaikum ya ce wallahi zan raba muku su ba bukata ba ce nake thumma ma alfaitumuni bakhilan wala jabanan wala kazzaban kuma wallahi ba za ku same ni ba shine alfaitumuni daga alfa ma'ana ya same shi wajada ma'ana thumma la tajiduni sannan in na baku kuma ba za ku same ni bakhilan marowaci wala jabanan ko matsoraci wala kazzaban ko matsarici ba ba ku isa ba ba zan muku rowa ba ba kuma zan zama matsoraci ba zan gaya muku gaskiya sannan kuma ba zan zama matsarici ba wannan shi ma bukari ne ya rawaito shi malamin bai ambata ba lafazi ne sahihi haka yake to bayan ya faɗi wannan shine suka ja kuma aka saurara thumma qama ila jambi ba'irihi sannan ya tsaya a gefen raƙuminsa fa akhadha min sinamihi wabratan sai jawo ya wato ya fisgo silin gashi wato ko wani abu na gashi na nishi raƙumin ya kama tozan raƙumin ya ja wani gashi daga cikin tozan raƙumi tunda saman tozan raƙumi akwai gashi ko sai a cikin wannan gashin sai ya jaro kwaya daya sili daya haka shi ne wabra faja'alaha baina isba'ihi ya sanya tsakanin yatsunsa wannan silin gashin guda daya sallallahu alaihi wasallam thumma rafa'aha sannan ya daga wannan gashi faqala sai ce ayyuhan nas ya ku mutane wallahi mali min fai'ikum wala hadhihi alwabra illa alkhums a dukiyan nan taku wallahi ban da komai ban da abin da ya kai wannan wabra din wannan gashi da ka karku tsammanin rabona nake so yayi yawa shi yasa bana so in baku ku saurara banda khumusi ba abin da yake da ake yin ake rabawa wanda nake ciki wal khumusu shi kansa khumusun mardudun alaikum kanku yake dawowa za a zo a sake raba shi ku sake samu daga cikin sa duk dai wannan kalma ce ta shugabanci ta mutumin da yake iya shugabanci kuma yafi kowa iya shugabanci yafi kowa iya amfani da lafuzan da za su kwantar da hankalin mutane kuma ya san yadda zai tafi da mutane yana gaya musu wannan shikenan kuma kowa sai ya nutsu wa ba'da iqa'il mu'allafati qulubuhum bayan ya biya wasu mu'allafati qulubuhum amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaid ibn thabit ya umarci zaid dan thabit bi ihdaril ghanaim yace to a kawo sauran ganima ma'ana yanzu an gama da al mu'allafati qulubuhum su muhajiruna manyan sahabbai da al ansar suna gefe ma dama ba tasu ake ba saboda su ne za a zo a raba ganima daga baya ba a zo an fara raban ganima ba yanzu waɗanda suka ba su daɗe da musulunta ɗin ba mutum dubu biyun nan da aka tawo da su daga maka da ƙabilun larabawa da suke eriyar sabon musulunta su ne ake wannan abun suke ta gaggawa su karɓa wani ma kila a ranar ya fara ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba mamaki ganin irin waɗannan halayen daga gare su mun fahimci nan da haka ko an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu da wani zaka iya fassarawa da rashin ladabi da sauransu to ba daga muhajiruna da al-ansar bane akwai magana da al-ansar suka yi zamu ji muhajiruna dai ba su sayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai ba zamu ji to bayan ya gama wannan sai ce wa Zaid ibn Thabit a kawo ganima ga mutane ثم فرضها على الناس النبي صلى الله عليه وسلم يلربا ta فرض nan ana nufin rabo rabo نصيب كما قالوا فكانت سهامهم لكل رجل bari ku ji rabon wanda su suka yaƙi daga cikin muhajiru na wa'ansa su rabon su in ma arba'an min al-ibli raƙumi hudu hudu haka suka samu wa in ma arba'ina sha ko kuma a ba mutum ama awaki ko tumaki ko raguna misali guda arba'in shine sha fa in kana farisan in akan doki mutum yake mai doki ne mai yaƙi a khadas ne ashara ba'iran sai a bashi raƙumi goma sha biyu saboda dokinsa in san dama wannan haka tsarin yake duk mutumin da yake yaƙi a doki in aka zo raba ganima to ana bashi rabansa ɗaya raban dokin guda biyu ne kun ga an bashi hudu raban dokin kuma nawa ne takwas mun gani ma'ana tun da shi nasa hudu to sai kuma a ninka wa dokin biyun abin da aka bai wa mutum saboda rikon doki aiki ne fa wanda duk yana cikin hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tambayi mai doki ka ga da yake ci da shi da wahalar da yake sha don haka fito ballanta na dokin da ya je jihadi hakan aka tashi rabo in aka baka guda hudu to shi kuma guda takwas za a bashi shi doki to amma dai duk ai naka ne ko zaka hada to shine duk mutumin da yake da dokin sai a bashi guda goma sha biyu raƙumi sha biyu au ishirina wa mi'atin sha ko kuma wato abin nan awaki ko tumaki guda ɗari da ashirin shi ne kun gane kamar wancan in rabansa guda nawa arba'in raban doki nawa tamanin in ka haɗa ɗari da ashirin to haka aka yi wannan rabo aka gama duk wanda suka zo yaƙi aka babba su al-ansaru tajidu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to sai sabon zance bayan an gama wannan abu kun san a wurin inda za a tambaye ka wane ne bako wanda kabilarsa nesa take ba dan gari bane a wurin in ana bin kabila kabila to mutanen madina su ne baki da mutanen hawazin da faqif da sauran al'arab duk area su ce nan kusa da maka suke ga kuma mutanen maka su ma gida kawai suka fito ba nisa tsakanin ta'ifa da maka dama ba nisa ne da wurin ba to haka inda aka yi yakin su hunain duk ba nisa bane da wurin to kaga baki sune al-ansar to al-ansar sun dan ji wani abu a zuciyarsu shine ma'anan tajidu al-ansar al-ansaru tajidu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun dan samu bacin rai ne da suka ga wannan rabon dukiya dan adam da dukiya akwai wannan irin matsalar dama to kuma wannan duka kana fassara shi da rashin kunya ko rashin imani lamari ne na ɗabi'ar dan adam musamman shi ba lalle ya hango irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hango na hikimar da'awa da hikimar wa'azi da hikimar jan hankalin nan da aka yi waɗancan mutane ba zai ga ga waɗannan mutane ba su ma daɗe da musulunta ba kuma duk ƙabilar yan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an ba su dukiya sai shaidan ya sa musu wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ko yan uwansa yake fifitawa ne kuma yau kuna fahimtar zancen to shine sai zance abu ya shigo zuciyarsu yace kanat hadhihi alqisma mabniyatan ala siyasatin hakima wannan rabo da aka yi an gina shi ne akan siyasa mai hikima lakinnaha lam tufham awwal al-amri amma a lamarin farko ba a fahimce ta ba wannan hikima din fa utliqat alsinatun shatta bil i'tiradi an samu wasu harsuna daban-daban sun danyi opposing wannan tunani shine i'tiradi suka ji haka abin bai musu ba tunda ba bayani aka yi musu ba kafin a yi wannan yana cikin abubuwan da suka auku kuma dama da dan adam shugaba yana da wani ra'ayi zai amfani da shi wasu suka cewa dan me za a yi haka dan me za a yi haka ko a yi magana ko ba a yi magana ba to sai aka samu wasu sun dan yi magana rawa ibn ishaq ibn ishaq ya ruwaito an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri ibn hajar ya kawo wannan riwaya ita ma a cikin fatul bari ta wannan ba a cikin sahih bukhari take ba a cikin fatul bari ne amma akwai asalinta a sahih bukhari din amma wannan lafazin na abu sa'id al-khudri wanda ibnu ishaq ya ambato babu shi a bukhari amma dai yana cikin littafan sira asalin nasa na cewa al-ansar sun yi magana din kuma da gaske ne akwai shi a bukhari amma lafazin ba shine na abu sa'id al-khudri ba to abu sa'id al-khudri yace lamma aqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma aqa min tilka al-ataya yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada abin da ya bayar na wannan kyaututtuka ko abin da ya mika dai na wato ganima da ya mika wa Qurayshawa fi Quraysh wa fi qaba'il al-arab da kuma qabilul larabawa wa lam yakun fil ansari minha shay'un al-ansar ba su samu wani abu daga wannan abin da aka raba din ba kafin wancan raba kowa da kowa wajada hadha al-hayy min al-ansari fi anfusihim lafazin wajada daga wajdu ne alwajd shine abin da zai same ka ka ji wani abu a zuciya ba fassararsa shine waje da ya samu ba ma'ana damuwa da bakin ciki da bacin rai da kuma jin haushi na wani musamman shi ake nufi da wajdu to sai suka samu wani abu fi anfusihim a zuciyarsu hatta kafurat fihimul qalatu har sai da maganganu suka yawa a cikin su shine alqalatu ma'ana kila wa qala wannan ce kaza wannan ce to yau kuma haka muka samu ba komai ku yi hakuri irin waɗannan abubuwan haka da gefe dan gunaguni haka wannan ya faɗa wannan ya faɗa hatta qala qailuhu har sai da wani daga cikin su yace laqiya wallahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qaumahu manzo Allah wallahi manzo Allah sallallahu ya haɗu da mutanansa ma'ana kabilarsa fa dakhala alaihi sa'ad ibn ubada fa qala sai sa'ad ibn ubada ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi ya rasulullah inna hadha al-hayy min al-ansar wannan kabilar ta ansar qad wajadu alayka fi anfusihim sun samu wani abu a zuciyarsu dangane da kai lima sana'ta fi hadha al-fay saboda abinda ka sa kai ka aika ka aikata din nan na wannan dukiya ta fai'i allazi asabta wanda ka samu a wannan wurin yaki a ƙassamta fi ƙaunika ka raba wannan abu ga mutanenka wa a ƙaita a ƙaya izama ka ba da kyaututtuka manya-manya masu yawa fi ƙaba'ilil arabi a ƙabilun larabawa walam yaku fi hadal hayyi min al-ansari min ha shay'un ansar ko ba su samu wani abu na wannan abu ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa aina anta min zalika ya sa'adu kai kuma mai matsayinka da wannan abin da suka aikata a matsayinka na shugabansu sa'ad ibn ubada shugaban al'ansa shine ma'ana fa aina anta kai kuma mai matsayinka shine ma'ana wanne mataki ka ɗauka da ka ji wannan jita-jita faƙala ƙala sai ya ce ya rasulallah ya manzan Allah ma ana illa min ƙauni ishe ni fa ba wani bane ni ma ɗaya ne daga cikin mutane na kun ga rashin munafinci da da munafinci me zai ce ina mai tuhumar sahabbai da munafinci ga wurin da ya kamata munafinci bai ba da sai koyi sai a ai dama suwana ne suwana suka ji na faɗa ni ma ban so ba in kai ne haka za ka faɗa ko ba kan in dai bahaushe ne haka zai faɗa ni tsakani da Allah nake faɗa na san mutanen mu sai ce a dama haka dai magaba ka san yara ba zai ce maka da shi a ciki ko shi ma yana tare da mutanensa akan wannan abun ba sai ya koyi Allah ya raba mu da munafinci sai yake faɗi sai ya ce wallahi ni fa ɗaya ne daga cikin mutanen mu qala sai ya ce fajma' li qaumaka fi hadhihi al-hadira to je ka taro mun mutanen naka gaba ɗaya duk ku zo fatul bari malam ibn hajar ya kawo riwayoyi da dama akwai magana cewa sa'ad ibn ubadan baya cikin masu faɗa amma nan ya faɗi wannan kalmar ne kun ga a cikin wannan kalmar ai babu tabbatar da cewa shi ma ya faɗi wani abu ya ce da ni fa ba wani abu bane illa ɗaya daga cikin mutane da ko ba haka bane to akwai riwaya da ta nuna cewa yara samari ƙanana su suka faɗi wannan magana da gaske manya ba su faɗa ba ya zo ya tabbata kuma riwaya duk suna bukhari yau wannan da ya kawo mana na Abu Sa'id al-Khudri ne yadda abin ya auku kamar da Ibn Isa ke kawo akwai kuma inda ma suka faɗi cewa an ji wasu ne suna faɗa ba a tantance su waye ba tunda dai magana ce ta ji ta ji ta to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tattaro mun gaba ɗaya al-ansar ina neman su duka a wannan hadisi fi hadhihi al-hadira hadira shine wurin dabbobi inda ake killace dabbobi a zagaye su don kada abin ko kura ko wani abu ta zo ta ci wani daga cikin su to sai ce fa kharaja sa'adun fa jama'a al-ansara fi tilka al-hadira ya kira al-ansar gaba daya suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri da yace a tara su fa ja'a rijalun min al-muhajirin fa tarakahum fa dakhalu wasu wasu mutane daga cikin muhajirin su ma suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu suka shiga wa ja'a akharuna amma wasu mutanen suka zo daban waɗanda ba muhajiruna ba ba kuma al-ansar ba daga cikin kabilun larabawan can sabu sabin nan da suka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a su koma baya so su ji abin da zai ga al-ansar shine sai suka koma falam majtama'u lahu atahu sa'adu yayin da suka taru sai sa'ad ya zo wurin sa fa qala yace laqad istama'a laka hadha al-hayy min al-ansar wannan kabila ta al-ansar duk sun hadu ga su suna jiran ka fa atahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu fahamidallaha kafin in faɗi abin da ya faɗa zan tambaye ku in kai ne tsakani da Allah me za ka yi ana jita-jita kayi zalunci ka fifita wasu akan wasu wacce kalma za ka faɗa a matsayinka na shugaba a irin tsarinmu na yanzu a najeriyance ina so in ji ne za ka ce a fito ma su waye masu wannan maganganu to an yi din duk wanda ba zai daba kaza da kaza da kaza la'alla ma abu da a shari'a ko ila ma a kori wasu a ce ku fita ku ba mu wuri to ku saurara ku ji shugaban al'umma baki ɗaya shugaban dan adam baki ɗaya wanda yafi kowa iya shugabanci me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa hamidallaha yayi ba wa Allah ya gode ma Allah wa asna alaihi ya ƙara ya gode ga Allah sun maƙala sannan ya ce ya ma'ashar al'ansar ya ku al'ansar ma ƙalatun balagani ankum balagatni kai ankum wace magana ce kuka faɗa ta iso ne daga gare ku ƙalatun shine ma'anan ƙaul wanne ƙauli ne wannan wanda kuke faɗa har ya zo gare ni haka ne ko? na wajdatun wajadtumuha alayya da fushi da kuka yi da ni wani abu na damuwa a zuciyarku dangane da ni da naji an ce kun yi alam atikum dullalan fahadakumullah ban zo muku na same ku cikin bata sai Allah ya shiryar da ku ba zan tambaye ku wani abu bai ce ban same ku batattu na shiryar da ku ba ko sai dangana abin zuwa ga Allah saboda ya san shiriyawa yake ba da ita Allah wa'alatan na same ku da talauci fa'aznakumullah shi ma kun ga bai ce na ba ku dukiya ba sai Allah ya ba ku dukiya wa a'da'an na same ku abokan gaba tsakaninku da juna ba ku shiri da juna al-ausu wal khazraj fa'allafa Allah baina qulubikum sai Allah ya hada zukatanku law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakin walakin Allah allafa bainahum kun gani Allah ne mai wannan abu ba mai hada zukata sai Allah duk irin dukiyar da zaka ba mutum ba zaka hada zuci ba zaka hada mutane kansu ya hadu ba duk kuɗin da kake da shi baka kuɗi ba hada kan mutane abin da ke hada kan mutane shine me manufa guda ɗaya ku hadu a kanta to kuma ba abin da ya kai musulunci iya hada kan mutane kalu sai suka ce bala ai ku tabbas haka akai ya rasulullah kun ga shi ma nan ba munafinci ba a samu ne sai to amma kuma yau ai baka yi mana haka ba a lokacin to a gaskiya sai mun ƙara sanin gwi suka ce Allahu wa rasuluhu amannu wa afdal Allah da manzansa su suka fi baiwa su suka fi kuma ɗaukaka sun maƙala sannan ya ce ala tujibuni ya ma'ashar al'ansar ba za ku ban amsa ba ya ku al'ansar ƙalu sai suka ce bima za nujibuka ya rasulallah wace amsa za mu baka ko lallahu wa rasuluhu ko lillahi wa rasulihi almannu wal fadlu ai da falala da baiwa duk na Allah ne da manzansa Allah da manzansa su suka yi mana baiwa hakika mun yadda da abin da ka faɗa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wallahi law shi'tum la qultum da kun so da kun ce fa sadaqtum wa suddiq wa la suddiqtum kuma da kun faɗa da gaskiya kuka faɗa kuma da za a gaskata ku ma'ana ga wata magana ni zan faɗa a bakinku ku nauyi kuke ji ku faɗe ta amma da kun faɗa da gaskiya kuka faɗa kuma da mutane za su gaskata ku akan wannan abin da kuka faɗa ɗin a kai ta na mukazzaban ka zo mana duk an karyata ka a duniya fasaddaqna ka sai muka gaskata ka kuma da kun ga dama za ku gaya min wannan ko ka zo a matsayin duk al'umma sun karyata ka amma mu mun gaskata ka wa makhzulan mutane sun rabu da kai fa nasarnaka mu muka taimaka maka shi yasa mu ake ce mana al'asar ko wa qaridan korarre an kore ka fa awainaka sai muka tattare ka zuwa gare mu wa ailan da talauci ko a fa asainaka sai muka taimaka maka nauyi kuke ji ku faɗi wannan amma akwai ta a zuciyarku ya gaya musu awajattum ko shine shi awajattum ya ma'shar al-ansar fi anfusikum yanzu kwa ji haushi a zuciyarku ku samu wata damuwa a zuciyarku fi anfusikum fi lu'a'atin min ad-dunya aw kankanin dan abun duniya lu'a'a ash-shay'ul yasir asalin sa wani dan abu ne abinci ne dake kamar bakala ce nan ce bakala shine abin da ke fitowa yake rayuwa abin da kai kamar irin su doya su rogo abin da ke su dankali abin da yake fitowa ta abin nan ganyensa ne kawai a waje shi kuma yana cikin ƙasa mabunƙusa ƙasa da ake cewa ko to wani wata wani abin wani dan ice ne irin wannan kore ne kuma mai taushi sosai haka malamai suka fassara shine wannan lu'a'a nan ya sa muku la'a'a littafin larabci lu'a'a suka sa masa yau ba fataha bane damma ne na lamun din yanzu ku kwa samu wani abu a zuciyarku na damuwa kawai fi lu'a'atin min ad-dunya saboda wannan abu na duniya shi ma sai ce abinda ake nufi haƙarar yake nunawa kankancin abin da rashin muhimmancinsa saboda duniya raƙuma akan raƙuma ta'allaftu biha qauman liyuslimu wanda na ja hankalin mutane dan su musulunta na basu shine har za ku damu wa wakkaltukum ila islamikum ku kuwa na dangana ku zuwa ga musuluncin ku na dogara da ƙarfin imanin ku imanin kuku mai ƙarfi ne na yadda da shi su kuma waɗannan sabi ne a musulunci na ba su don musulunci ya zauna a zuciyarsu saboda wannan za ku samu wani abu a zuciyarku yake gaya musu ala tardauna ya ma'ashar al-ansar ya ku ma'ashar al-ansar ba za ku yadda ba an yadhaban nasu bishati wal ba'iri mutane su kama tumaki da awaki da raƙumi su koma garinsu wa tarji'u bi rasulin وترجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم ku kuma a ce kun koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga siyasa hmm? siyasa fa ba irin ta yanzu nake nufi ba yawwa ba ruwan manzon Allah sallallahu alaihi demokradiya asalin siyasa shugabanci shine lafazin siyasa bahaushe ma daukowa ya amfani da ita yau ba irin tamu wannan kazamar ba ana nufin iya shugabanci shine siyasa to kun ga kalma mai kyau ta iya shugabanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai me zai hana ku bar mutane sun tafi da raƙumi da tumaki da awaki kowa koma da abin duniya su je su yanka su ci su sa a garke a haihu su yi kuɗi ku kuma kun koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidajen ku ba ku yarda da wannan ba fawallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda numfashin muhammadu ke hannunsa laulal hijira ba dan hijira ba ma'ana ba dan ladan da ake samu na hijira ba la kuntu ra'an min al ansari da na kasance ɗaya daga cikin al ansar ma'ana na fi son a sa ni a ce ni ba ansare ne ma'ana ɗaya ne daga cikin mutanen al ansar ba dan hijira ba amma ladan hijira babban abu ne mun gane wannan kun ga wannan da yana nuna me darajar al ansar walau salakan nasu shi'ban da mutane za su bi hanyoyi wannan yabi wannan hanya wannan yabi wannan hanya wa salakatil ansaru shi'ban al ansar kuma su bi wata hanyar daban la salaktu shi'bal ansari ishi wallahi da hanyar ansar zan bi saboda na san ko su waye ku allahumma allahumma arhamil ansar ya allah ka ji kan al ansar wa abna al ansar da kuma ƴaƴan al ansar wa abna abna al ansar da ƴaƴan ƴaƴan al ansar wannan abin da ya faɗa da shi da dukiyacin wane ne fi ba mai haɗawa ko to wannan shine iya shugabanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk aka dinke magana komai ya ƙare fa bakal qaumu Allah ko magana sai mai sa kuka wannan nan da gaba ɗaya sharbe sharbe suka kama kuka kowa na zubda hawaye ya ji girman kalmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta akhdalu lihahu har sai da suka jika gemunan su su kowanne sai da ya jike wa ƙalu suka ce radina bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qasaman wa hazzan mun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine rabon mu da za a yi wannan ganimar ma'ana abin da za mu samu a duk wannan abin shine a ce mun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine rabon mu wanda ya fi mana komai shine ma'anan wannan qasman wa hazza ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wa tafarraqu kowa tafi ya ci gaba da harkarsa wannan karshen abin da ya kawo mana kenan dangane da wannan rabon ganima da kuma dai darussa da yawa insha Allah inda da insha Allah Allah kai mu mako mai zuwa la'alla ma fidda wasu daga cikin fa'idoji duk da na dan ambaci wasu daga cikin wannan darasi da zamu samu daga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafi da mutane da yadda yake wato jagorancin su da irin yadda yake son haɗa kan al'umma da kuma rashin damuwarsa da abin duniya a sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu Allah ƙara mana fahimta mai kyau Allah tabbatar da mu a hanyar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ba mu zaman lafiya a ƙasashen mu a garuruwan mu dukkan tashin hankali Allah ya mana maganinsa wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك